أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العزيز ورضي الله تبارك وتعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد wa musulmi da muka saba haduwa a wannan masallaci na juma da tsohon da muke gabatar da tasiri wata cibiyar hajjar rasul foundation da islamic foundation dan sallama da tasirin musulun assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yau lahadi shirin da biyar ga watan ramadan hijira alif dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da goma ga watan shida 2018 za mu ci gaba da tafsirinmu wanda muka fara cikin suratul hadid
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نستجه من نوركم قيل ارجعوا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه باطنه فيه الرحمة وجاهره من قبله العذاب
نعم نادر نادر نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقول المنافقون والمنافقات ranar da munafukai maza da munafukai mata za su rika faɗa lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani a filin kiyama su ce musu unzuruna naskali min nuri ku jira mu mu samu mu dosani hasken da kuke ne saboda suna tafiya tare da mummunai sai hasken su ya mutu su munafukai sai suke cewa mummunai su tsaya ku dosani hasken ku saboda mun faɗa a ayan da ta gabata cewa su muminai tarar muminina yau mu tarar muminina wa muminati ya tsaye ruhun bai da ajiyar ga imani haskensu na imani ya fito yana haska musu gaba gare su yana haska musu wajen daman to su ma munafukai za su tashi da wannan hasken yana haska musu gaban su yana haska musu wajen bayan ana tafiya ana tafiya idan an hau kan siradi kowa na tafiya da haske sai hasken munafukai ya mutu sai su ga siradi duhu ba su san ina za su taka su tafiya ba to shi ne sai su ce mummune in na ku saurara mana na ka tafi min nurikun mu samu kuma mu tausayi hasken da yake cikin lokacin mummune sun riga sun yi gaba su suna baya kila sai a ce musu un irji'u wara'akum ai ba a wurin mu za ku dauka na hanke ba ku koma can baya inda muka fito faltan su nuran ku je ku nemo haske ai da can ne muka samu haske tunda na ku ya muku ku koma can a don a dauka na muku haske shikenan sai su koma garin neman haske a cikin duhu sai su ta fadawa cikin jahannama da yawa da cikin su fadolibu bainahum bijur juya wanda suka yi nan aka samu gab tsakanin su da muminai sai a buga katanga a tsakanin muminai da kafirai sai a suka katangar na arabi sai su sauko da jire tsakanin muminai da kafirai lahu babu wannan katanga yana da kofa ba'inuhu fihi rahama ta cikinsa rahama da lafiya da ɗauki da kwanciyar hankali da walwala da sanyi wa zahiruhu amma ta bayansa ko ta wajensa min ibalihi ta gabansa al'azabu azaba mai zalla wanda suke wanda ta mamaye su munafiqai kenan yunaduna mu sai da kira mu'mini alam la kuma aku ashe ba tare muke da kuma tafiyar mu daya mu musulmi ko musulmi qalu sai ce bala da kan haka ne kun nuna kun musulun da kun yi kalmar shahada kuna sallah kuna komai walakin lakum sai dai ku daga baya fatantum an musakum kuka fitini kawunan ku da munajinki da shakka akan addini da rashin gaskata shi da izgiri da shi da zagon ƙasar musulmi wata rabbantum kuka rinka jiran bala'i ya samu mu'minai wartabtum kuka yi shakka a cikin addinin naku وغرتهم الأماني
ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور
shine wata basu kuka rinda kiran sharri ya samu ne watattun kuka yi shakka a cikin addini abinda kuke faɗa ba ku gaskata a zuciyarku ba وغرتكم الأماني ونكبرتين suka roƙe ku abinda kuke sa rai za ku zama kaza za ku zama kaza cewa ai ku masu masu hali ne ku ne masu daren nan ku ne ne ne don haka babu abin da zai same ku haka kuka yi sabu da suke ko an je layara ma ku ne za ku fi jin daɗi a tajin amurin layara al'amarin allah na karɓar ranku ya zo muku kuna cikin wannan hali ku yi ikhlasi a cikin imani ko garrakun lillahi zauro shaitan mai wurare da yawa rubin mutane ya raba da Allah ya rute ku ya raba ku da Allah na
اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير اليوم يوما لا يؤخذ منكم فدية ba za a karɓi wani fassa a gurin ku ba wanda zai kawo wani abu ya bayar don a cece shi abin da ake kawo wanda nan aiki na gari da imani in ba ka zo da shi lahira ba to shi ke kayan asara wala ne da zai na kafa ku munafukai ba za a karɓa a gurin ku ba ba za kuma a karɓa a gurin waɗanda suke kafirai zalla ba wa ma'awakum makomon ku ku da su annar wuta hiya maulakum ita ce mace jinciyar ku ita ta dace da ku wa bi ta masir makomin mutum ya kasance wuta sai wannan mukaima tsakanin
ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم العمل فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسدون نعم alam yani a ce yanzu lokaci da yi ba lillazi na amanu ga wanda suka yi imani an tafiya kudin da zikirin la zukatansu da nasa zuwa ga ambatan Allah ya kamata duk wanda yake nuni ne mai gaske zuciyarsa ta koma ga Allah wajen ambatan Allah kuma suna da Allah ta ji tsoron Allah wa ma na zan zuciyar ta yi saboda imanin ta da abin da ya sauka yana da haƙƙi na gaskiya shine alƙur'ani lokaci ya yi ya kamata kowace zuciya ta tausasa da tsoron Allah da ambatan Allah tausasa idan ta ji karatun alkur'ani ta wa'azu wala ya kuni kada su kasance kallabi na utun kitaba kamar yahudu da nasara wanda kafin musulmi aka ba su littafi a taura da injila faɗara alaihim al'amadu zamani ya mutu tsawo arni bayan arni shekaru bayan shekaru sai suka mai da addinin wasa suka rinka aikata abinda suka ga dama na sace-sace shi kenan ƙasar ƙulubun zukatar su ta ƙeƙashe ya zama ba ta karɓar imanin ma gaba ɗaya ba ta ambatan Allah wa kasirun minhum mafi yawancin su sai suka zama fasikuna masu fita ga barin da'ar Allah.
اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون اعلموا وسلم wato annan Allah cewa shi Allah yin arba shi yake raya ƙasa ba da mauti ha bayan bucewar Allah ne yake mayar da ita ta dawo zamo lafiyayyar ƙasa tsire-tsire ya fito a cikin kamar yadda Allah yake raya ƙasa bayan ta buce fitar da tsire-tsire to haka kuma idan an binne ku a ƙasa Allah zai raya ku bayan kun mutu a fito da ku kuma a yi muku hisabi ranar kiyama bayyana da kuma al'ayati mun muku bayanin ayoyin shari'a in dai kuna da niyyar shari'a la'allakum watakila ku sake nuna za ku sa hankali akan wannan bayani ku shari'a
إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم نعم kaga an faɗi halin munafiqai da irin makomarsu da Allah subhanahu wata'ala ya tanada musu saboda munafincin ya zama ba su da kyakkyawan makoma yanzu kuma za a dawo kan wayanda suke muminai masu gaskiya wanda suka gaskata addini da gaske wato a wajen jarrabawa ga imanin mutum daga ciki akwai ba da abin da hannunsa ta mallaka shin ya ce ya yi imani yana sallah yana azumi yana zakka amma babu abin da zai daga tabbatar da cewa imanin sannan na gaskiya ne kamar ya cire abin da ya mallaka zilinta ma wannan abu da yake yayi imani da shi in ka ga mutum yana iya wannan to lalle imaninsa akwai tabbata a kansa amma in mutum baya iya wannan to a cikin imaninsa akwai shakka wato shine ba da taimako don gina addini da yawa abubuwa wanda musulmi suke tafi da ya samu masu karatu suka tafi da saya ka ba su ba wa gina makarantar kawai ba gina makarantar ma shi ma babban aiki ne gina masallaci babban aiki ne amma wasu da yawa suna gina masallaci ma su zo su samu zunubi na raba kan musulmi da haka musulmi faɗa da masallaci nan kusa ka zo kusa da shi ka yi wani masallaci na wasu mutane wanda za su rinka rigima da waɗanda suke masallaci kusa da su lallai akwai saɓani iri-iri tsakanin musulmi amma in dai kana in dai ma ko mutane da za su yi da amfani da hankali ya kamata suka samu wasu kungiya ko wasu jama'a su yi masallaci to kun za ku yi naku ku yi ɗan tazara mai ɗan nisa kan inda ma wannan ba sa ganin wayannan wannan ɗan dama dama dan Allah musulmi da ya kamata su yi amfani da wannan saboda a samu zaman lafiya ba za mu iya raba mutane da ra'ayinsu ko kowa da ra'ayinsa amma gaskiya masu taimaka a gina masallaci a haɗa mutane rigima zaman to ana faɗa to ba lada za ka samu ba zunubi za ka samu daga cikin abin da aka yi tafa daga barinsa akwai cewa aiki masallacin kansa akwai wani abu wasu abubuwa da za a yi wanda ka taimaka kwarai kamar yanzu irin makarantun musulmi na haya islamic din islamiyoyi da sauransu shi ne rukun ya gina masallaci tun da an jingina da yawa sai ya siyo littattafai na addini na fikihu na hadisi na tafsiri na menene ya je makaranta ya rarraba wa ɗalibai wanda ba su da ƙarfin su ya kyauta kuma ba ruwansa kawai rarraba kowa da kowa wanda ya samu duk wanda aka duk matukan littafin na nan ana karantawa sai kuma kana samun lada irin wannan duka hanyoyi ne na taimakon addini haka nan ba da taimako wajen yada addini shi kan sayan mota ba wa masu kungiyoyin masu wa'azi masu kira zuwa ga Allah sauran cibiyoyin addini da su samu tafiya a garuruwa suna wayar da kan musulmi duka wannan yana daga cikin jihadi musamman a zamanin mu yanzu irin wayannan abubuwa sai Allah subhanahu wataala yake nuna mana ba wanda yake yin su sai wanda imanin sa ya tabbata shi ne yake kula kudin sa bayan ya garta kan yayi aiki yana ibada kuma ya dauka yi wannan sai Allah ya lissa rabbi fi innal musaddiqina kaga waɗanda suke masu yawan sadaka maza wal musaddiqati da masu yawan sadaka mata wa aqradu Allah waɗannan sun yarda sun ba wa Allah rance qardan hasana rance ne kyau sun bayar akan jin dadin ran don neman yardan Allah waɗannan yudha'ahu lahu za a ninninka musu ladan aikin su walau ajrun karim kuma a lahira suna da lada wanda yake karrama duniya suna da lada suna da ninki ninki Allah zai albarkanci dukiyarsu da albarkanci rayuwarsu da albarkanci ƴaƴansu kuma ya kare dukiyar daga lalacewa kuma a lahira samu lada irin ta karramawa a cikin aljanna na'am
والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
نعم والذين آمنوا بالله waɗanda suka yi imani da Allah wa rusulihi suka yi imani da manzannin Allah gaba ɗaya ba su bambanta wasu ba suka gasta da wasu tsare da wasu ula'ika waɗannan humu siddiquna su ne wanda suka kai matuƙa wajen gaskata Allah da abin da ya aiko manzansa ne wa shuhada'u haka nan wanda suka yi shahada inda rabbihim a wurin ubangijinsu ko kuma su ne masu shaida a wurin ubangijinsu a kan sauran al'ummu lahum ajruhum za samu ladansu na wannan kokari da suka yi da imanin da suka yi taimakon da suka yi wa nuruhum haskensu zai tabbata a filin kiyama fito suna cikin wanda Allah ya sa musu haske a cikin al'ummu gaba daya والذين كفروا أما وجدوا الكفر أصل كافرتا وكذبوا بآياتنا فأية آية يمو وعندما زرم يزود أولئك وأنم أصحاب الجحيم سوني مزوا وتا wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai azabtar da su sakamakon kafircin.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولحو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد فمثل بيت أعجب الكفار نباته ثم يزيد فتراه مصفرا ثم يكون مقاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نعم إلموا كسني يا متاني أنما الحياة الدنيا cewa iyakacin rayuwar duniya ga baki ɗayanta fa la'ibin ɗan adam yana farawa ne da wasan yara na ƙuruciya walau da wasan matasantaka wazilatun da kwalliyar samartaka wata fafurin bainakun da alfahar ceceniya na barzantaka a tsakanin juna وتكاثر في الأموال والأولاد لكما الفاتيتين yawan dukiya da yawan ‘ya'ya idan mutum kuma ya fara zama da cido. Iyakacin duniyar kenan ta kare. Sama sanigaicin tana kama da ruwan sama da zai sauka, ya zuba, ya jiƙa ƙasa, a tsire-tsire su fito, ajabar kufara na ba manoma su rinka sha'awa na yadda tsirin nan ya fita wanda ruwa ya sauko ya jiƙa gonaki aka shuka ya fito gona ta yabanya manoma suna sha'awa har ya girma shi yana kore ya tsawo ya goyo ko ya yi kai ko ya yi fure ya yi ƴaƴa sai yana ba da sha'awa daga nan sun mai jini sai da kuma ya bushe wata rama musfarran sai daga wannan abu da ka shuka a gona ya yi yalo yalo ya yi fatsi fatsi haka ne za a ga mutum saurayi kyakkyawa yana yankwana yana jin su ne da duniya su ne matasa ana nan ana nan kuma sai a haɗa shi da ‘yar wasu shi kenan sannu-sannu sai ga ta fara jefo masa ɗaya biyu uku hudu ya ta fama da leda da kayan da buhun awon hatsi can sai ka ga dakinsa ya fara fari-fari fuskarsa ta fara mummotsewa sai da da yana goge hula tana kyalkyali amma yanzu bai san yadda ya sa ta ba ma a matse ne ko ya yi ko to ana tafiya ana tafiya ba wata rana sai daga a tamfare a tamfare ke tafiya bai ma damu ba gashi ya yi fari fari kuma shi ma ya yi yalo kenan kamar yadda masara ta yi yalo a gona haka shi ma ya yi yalo yalo in ka duk masara ta yi yalo yalo ba abin da take jira illa girbi haka kai ma da kai fari fari farin nan to fa ka kama hanyar girbi kenan sun mai kuna hutama daga nan sai daga hatsin nan an kare ne da an dallace sassare haka ma za su ga mutane sun tsufa sun zama dattawa an tuttukushe su an bibbinne to matsalar shi ne wajen ajiyar da azabin kare ga shi azaba mai tsanani tana jiran wanda bai yi ma wannan zama tanadi mai kyau ba bai rayu rayuwa mai kyau ba bai rayu da ingantacciyar rayuwa wa mazafiratun akwai kuma gafara min lahi daga Allah wa rizwanun da yardar Allah ga wanda ya ma wannan rayuwa tsari ya masa kirki ya tsara ta yadda Allah ya ce ya bi ta sannu sannu ya yi matare martaka na kirki ya yi barzantaka na kirki ya yi da ya zo aka samu dattijo kirki wannan shi ne wanda zai samu mazafiran gafara min Allah daga Allah akan duk kurakuran da na baya wa rizwanu da kuma samu yardan Allah ko man hayatu duniya kirayen duniya ga baki ɗayan ta ai ba wani abu ne illa mata'ul gurur sai dai jin daɗi ɗan kaɗan na ruhu in ka ji daɗin ma a irin wannan zamani in ma ka ji daɗi ko ba zai wuce na shekara ishirin ba kwata kwata shine aka ce lokacin da kake yaro ƙarami dai kake ra'iru ba kamar san me kake yi wannan wasan baya da ma'ana ko kuma bai san me ke ba wasan gari wasan ƙasa wasan da ya shi kansa da yin wannan wasan da ya san da ya ke sai da hau dan fara dokin ka na san me ko kuma a har a kai ba lahawun na dan samari ce kwallo ya ko shi ne dan kwallo a nan ma ana bugawa da shi a wuri da za ma wani ko yan ko yan kaɗe-kaɗe da ya rawa domin rawa ne domin kwallo domin kaɗe-kaɗe ne domin mene ne yana tashi ana ganin sa ga kaya mai kyau ga hula mai kyau ga takalmi mai kyau ga menene kuma na kayan kiɗa da kayan shuke-shuke kuma a cikin yin wani rawa ya fara alfarki a guri ko ina da ina ko kuma a'a shi mai wani kwallo ya fara guri ko ina da wanda shi ne lawo shi kenan daga nan kuma kuɗi ya ɗan fara samuwa sai zina ado kwalliya saboda yana son ya hankali ɗan mutane da aure to da dalila ɗin ne ya samu kuma an aure shi ya yi ɗan wajen zama yana hikimominsa to kuma lokacin kuɗi ya fara samuwa ya ta sun fara samuwa gidaje da motoci da ne to sai ta hakuro sai na kuma ta hakuro bila bila amwali wala wala ya ta fito a lokacin da yake jin daɗi wanda ya san jin daɗin na gaskiya tsakanin lokacin zina din nan ne zuwa lokacin farkon da faru da ne a ɗan wannan tsakanin tsakanin shekara ishirin zuwa shekara arba'in ko zuwa arba'in da biyar to a nan daɗin duniya ne cikin ma ka samu a lokacin da akwai tsaba a jikinka akwai mafarki mai kyau akwai abin hawa mai kyau to a lokacin da ke yin daɗi daga inda lokaci ya wuce ke rukin da arba'in da biyar din nan to fa ta fara cewa gaskiya ta wuri kaza nan ba na jin daɗi gaba na wuri kaza gwiwa na menene ta fara kwamfulin biyar lokacin da kuma suke shekara a ishirin kafin ka fita da ya suka zuwa ishirin a lokacin ba abin da ta tafi dole dole ne ba wani jin daɗi da ta tafi ba kamar ne komai na ta kana da tafi kwalkwal da wasu wani ma a makaranta da ke kunna wa wasan ma ina ne a cikin lantarki da suka alƙari da ke jarabawa ne wani kuma tana yawon shago ne lokacin ma ta dole ba kamar ta mai shagon kansa ba yana ishirin ne ko kuma ta da daɗi komi na ka ne da kake zuwa kayan da kuma da da su da kayan ishirin din nan zuwa arba'in da da biyar ta da shekara ishirin da biyar kenan wata fata shine Allah ya ce rayuwar duniya ai jin daɗi ne na ɗan zaruri na ɗan ƙanƙanin lokaci to ya za ka yadda wannan jin daɗi na ɗan ƙanƙanin lokaci ya zo ya shigartar da kai da barin samun na dindindin lokacin da ta kai shekara arba'in ma ƴaƴanka suna ta kallon ka ne in ma kuɗi kake duba mu kaza kaza mun ce bai mana kaza ba ko min ba na ka bane su ba su damu ma da jin daɗin ka ba su kawai bukatar su ce ni maganar kuɗin makaranta na ba wani riga ba ba a wannan mata maganar abinci da yara ya ɗan mata maganar aure a ya mana kaza duk wannan shi ne ɗan kira ka ne lokacin kuma maganar kai biyan bukatun kanka ya kai sai ka zo a gidanka sai ka ga abinci san maka aje Mutum talatin ne ko hamsin ne a gidan ko mene ne zai ga ɗan filar ɗinsa abin da aka zuba da cikin sama gongoni biyu ma zai kai mako amma kuma an dafa musu goma ko ko biyar ma ko nawa ne ma wanda haka a lokacin da baki ɗaya kai ɗan goma ma raji ne a cikin duk abin da aka girka yawan su zai ta kai duk ba wurin sarri ba sai ta ji wajen wasu ne kawai kai kawai sai su kai kai ka zama wani radi ne a gidan ma san maka ake to ka gani saboda haka kar mutum ya zama yawan duniya wannan mata'ul murur an jin daɗi har kaɗan na ruɗi ya sa ya asarar a rayuwa ne
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولذلك kun san haka rayuwar duniya take to kar ku shagala da rayuwar duniya ga abin da ta samu da ilimi da abin da ta samu na arziki da abin da ta samu na tsari da girma ga yadda za ka yi sadiku wata kereniya da abin da Allah ya ba mu na wannan na mata'ul hayatu dunya nisa ila magargaracin zuwa neman gafara da rabbi da ubangiji a yi ƙoƙari abin da Allah ya baka na jin daɗin duniyar nan ka nemi yardan Allah da ka nemi gafarar Allah da shi وجنة فلنعم جنة التي أرضها كأرض السماء والأرض الجنة لفاعل يجي كمن فاعل كما ذكر فلنعم والنجم ما أنت إلا سوى سوى أن أظن أتي غايب كمني كمني أتي باوى shi da ya baka ya jarraba imanin ka sai sai ka kama kuma tabbas kammale ne a cikin zuciyarka da ka tara banda gidaje da take kwana banda gidajen haya banda motocin da take ɗaukar baya da motar hawanka duk wannan ba ba a lissafi ba a lokacin maganar zarka ba a lissafi ana lissafi in kana da kotun siyarwa da kowa wurin siyarwa ko kana da tsarin kuɗi ko kan shi ne a cikin mallaka wannan ce kawai wanda ake samun ƙaruwa a jikinsa aka ce ka kasa har baki ba da ciki kalmari ne ko ba da sauran talatin da karan duk abin da za ka yi da Allah ba ya kamfani da ba zai mana tsari wurin da ya halarce ba zai ce ba ba da aiki ba sai dai ka ga dama a cikin ka yi wasu abubuwa na alherai wanda ba wajibai ba amma zai zarta da cikin da bai zai da shi ne ake Allah a nomanka idan ka yi noman da ruwan sama ko kayan roman noman da ruwan kaiwa wanda ya kullum sarki na nan ba kai kake siyan ruwan ba ba sai a kake yi a ruwan maka daga nan ba a abin da ya kawai da ruwan kake da sa abu ya tace girma kawai na da sa ka ake da sauran aka ce ka saka duk abin da ka samu na gida goma a ba da gida amma in ruwan maka ruwan ake yi kana biyan kuɗin famfo ko kana biyan kuɗin dam ko kai ke ka tona dutsaɗe ko ka tona goma kake ba mu wani ruwa aka ce ka kasa abin da ka samu a gonar kifiri ka ba da kake ɗaya in dabbobi ne awaki ko tumaki aka ce sai sun kai arba'in ka ba da ɗaya idan shanu ne aka ce sai su kai kalami a ba da guda ɗaya kuma ne ku ne aka ce kana da biyar sai akwai a to iya ba abin da aka wadarta maka kenan kuma a haka aka maka alƙawarin wannan girma ba ka bayar kenan ba ita ne lahira za ta samu jinsinka goma ko ma nake gari ko nake dubu ko dubu gari sannan aka maka alƙawarin a duniya kuma in kana wannan za ka samu kariya wa dukiyar daga bala'o'i da zai same za ka samu yabo da tsalasar barka daga bakin jama'a waɗanda kake ba su da waɗanda ma ba ba su kake ba amma sun san kana cikarwa sannan kuma za ka buƙata أعظم الأعظم إن ربنا لا يجمعنا تبنى من فرقا وجب تقوى من هذا فلو يتابع فرقا في مسجد في Sojirinne ne ke nema zai yi wannan abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci da shi. Sai kuma ga shi in kayi shi da zafara daga Ubangiji da aljanna fadin da kawo fadin sammai da kaskai wanda ita wannan aljanna ubiddat an tattale ta ne lillazina amanu da waɗanda suka yi imani billahi da Allah wa rusulihi suka yi imani da manzannin Allah zalika wannan fafa'ulun lahi fadalar Allah ne yuji mai sha yana ba da shi ga wanda ya so ba kowa Allah yake masa ga munkatar ya ji hakan har ya ɗauka ya yarda ya aiki in ka ga Allah ma ga munkatar ka ji wannan nasiha har ka zauna ma a rai har ka ɗauke ta har ka aikatar da ita to kana da cikin wanda Allah yake bance shi da falalarsa wallahu Allah min fadlil azim da mama abokin falala ne wanda yake babba na
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ما أصاب من مصيبة babu wata musiba da za ta samu ɗaya daga cikinmu fil ardi a bayan ƙasa kamar fari kamar gobara kamar nau'o'i dai na asara take samun dukiya wala fi anfusikum wala musibar da ta shafi jiki jikunan ku kamar rashin lafiya haɗarin mota gutsurewan wata gaba kwanciya a asibiti don wata jinya ko kuma rashi mutuwar 'ya'ya ko 'yan uwa ko iyaye da sauransu to karka ga wannan ya same ka ka ce da ina dama wannan ba zai same ka ba illa bi kitabin sai tuntuni Allah ya riga ya rubuta zai same ka a launin mako min kabla an nabra'aha tun kafin mu kawo bala'in sun riga mu rubuta akwai inda zalika talle wannan alallahi da Allah yasirun mai sauki ne yana aikata abin da ya so na'am لكي لا تعثوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور
Allah ya gaya muku haka ne ya duk abin da ya same ku na musiba a dukiya ko musiba a jiki daga Allah yake saboda kar musibar ta maka yawa shi kar musibar ta maka yawa ga musibar ga rashin dogara da Allah ga musibar ga hypertension ga musibar ga haukacewa ga musibar ga rikicewa ga tada hankali ga rudewa kar musibar ta maka yawa in Allah ya ce ya gaya maka ka dogara da Allah kai ta wakali da Allah ka yarda da kaddara daga Allah ne don me bi kai la ta asau alamar fata dan kan ku tsora wa kanku bakin ciki da baya gurewa kullum kana cikin bakin ciki da damuwa wai dan abu kaza da ya kubuce kara dan gonan ka da dalala dan jarin ka da kare dan saboda motar motar kada kai ya haɗa ya sai da irin wayannan abubuwa da suke samun zuciya ko kuma a sabar da kai da hannun kalibiyar da ya zama ɗaya ko kuma a a sabar da yanzu a da sanda kake tafiya ko sabar da yanzu da kai a kwanci a asiri to ka dai dogara da Allah wannan abu daga Allah ne karka ta da hankali la ta abau alama ba ta ku kar ka yi baƙin ciki bisa wannan abu da karasa ya zama so abin yi ga ciwo ga rashin dogaro da Allah sai zama bala'i Allah ya dauke ya muku ne kar wannan ya faru wala tabahu bima ataku kuma ta fuska ta biyu kuma kada ka rinka yin gada da jin kai da alfahari da nuna isa wai dan Allah ya ba sani Allah ya iya karɓa kowane lokaci wata sani ba ya ba ka don ka fi sauran mutane wannan lafiyar da ya ba ka ya ba ka ƴaƴaye ya ba ka iyaye da ka tsufa da har tsufu har ka fara tsufa suna nan da ran su ya ba ka ƴan uwa masu kula da kai masu son ka ya ba ka iyalai masu ƙaunin ka ya ba ka dukiya kullum tana bunƙasa ya ba ka gona kullum suna fitar amfani ne kyau wannan karyar rufe ka ka ɗauka kaji kowa ka rena mutane ka rinka gadara ka rinka garari ka rinka alfahari wannan ma abin da yasa Allah subhanahu ta'ala ya ya saukar maka da wannan aya kenan na wa'azi cewa in ka ga fasifa daga Allah in ka ga alheri daga Allah kai kin ba ka ji kowa ba ne Allah ya ba kuma sai sai ka tausaya mu wanda bai kai kan ba dan ne ne duka jarabawa saboda haka wanda Allah ya ce ka ce shi shine wanda in ya samu baya alfahari in ya rasa baya yake kauna abinda Allah yake bukata daga wurin daga wurin mutum na wallahu ya Allah la yuhibbu kulla muqtalin baya san dukkan mai girman kai da abinda Allah ya baki fa huwa yawan cika yana alfahari Allah ya maka sana'a hutun mulka manta kyawu sirrin kaliman ta kyawu ai Allah haka ya kone ya kone ne da mulki a ba yana son ka bane yana jarraba ka ne ya baka mulki ba wai dan yana son ka ba Allah yana roƙon Allah yana ba da mulki ma wanda ya so ba ma wanda ya so ba wanda ya ga dama ya ce manta kyawu ba wai na soyayya ba na ganin dama ne da kyawu wanda kaga wanda ya ga dama wannan zuwa ka san da ta kana karɓar mutum daga wanda ka ga dama wata illu man ta ta'u kana ɗaukaka wanda ka ga dama wata illu man ta ta'u kana ƙasƙanta wanda ka ga dama ba wanda kake so da wanda ba ka so ba maganar soyayya ba kai jarrabawa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya maka abinda ya baka nan kai ka tsantsan kar ya zama kun kata da Allah sakamakon samunsa da dukiya ko mulki ko wani abu ko ilimi ba kansa duka Allah baya son dukan mai girman kai mai cika baki mai nuna isa mai mutane alfahari nan
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد
الذين يقرون ما سأل بحر المنسي الله يفعل wasu da suka cikin sufofin da mafi yawanci na ka tare su ne inda ka samu masu alfahari masu girman ka za ka samu su ne allah ne na yan faru wanda suke da tsananin rowa inda Allah ya ba su wurin da kowa tana kan da yake kuma ba su iya ba wa kowa wa ya buru nan nasu da bakwai kuma ka samu suna umarnin mutane da rowa kai su biye wa talakawa eh ka talauci suna umarnin mutane da rowa kamar yake yin nan gwaninta ɗauka ya bayar ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya doki ne bayar da shi ne suke umarnin mutane da ruwa kamar yadda walla wanda dai ya bada baya ga barin wa'azi yake yin imani da gargaɗin da Allah ya masa inna Allah ya talle Allah alganiyu shi ne mawadaci ga barin kowa duk abin da ya mallaka kuma shi ne mawadacin da yake wadata kowa lokaci ɗaya ya mai da wani babban mai kuɗi lokaci ɗaya mai da mutum mai kuɗi talaka lokaci ɗaya ya mai da talaka mai mulki lokaci ɗaya ya mai da mai mulki talaka ya ma tura da sai kuku daga mulki zai ga an cire maka hula an sa maka abuwa ana kanka da ɗaya je ka yi bayani waye ne haka in ba Allah ba to da haka mu kiyaye Allah na al-alim wanda yake abin yabo wanda maso yake yaba wa masoyansa masoyansa suke yaba masa masu son Allah subhanahu wa ta'ala na
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الهديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من وليعلم الله من ينصره ورسله بالكيد إن الله قوي عزيز نعم الله سبحانه وتعالى يقول kun ji duk abubuwan da aka faɗa Allah ce to laqad arsalna rasulana mu dai mun aiko manzanni mun aiki mala'iku zuwa ga annabawa bil bayyinati suka kai musu hujjoji da ayoyi wa'anzalna ma'ahum kitaba muka saukar da littattafai tare da waɗannan mala'iku suke kaiwa annabawa walmizana muka saukar da ma'auni na yin abu a tsakani ya yi daidai adalci tsakanin al'umma adalci wajen mu'amala wajen tafiyar da abu a tafiyar da shi a auna shi daidai kare kare kasa kare sama dukkan mu da mizani muke tafiya yau in mizanin jikinka ya rikice to ba ka da lafiya saboda komai an auna daidai mizani jikinka ruwanka ma'auni ɗin akwai labulin da ake so ya ce yana kasa wannan labulin sai a ce da matsala saboda an an samu matsala a mizani jininka in ya hau matsala in ya sauka matsala ko ba haka ba komai haka Allah ya haka kuma rayuwar ma Allah ya mata ke lafi na talauci ba a kan yaje ɗari da kisa Allah ya kawo zakka kawo algerai da sauransu idan talauci ya kai su bulla su zero to babu zaman lafiya wayannan da suka zama zero empty din nan to za su zama fitina wa al'umma saboda haka ana son at least kar ya zama below 25 yawa kar ya zama below 25 a cikin 100 kar ka dauku kowa ya zama below 25 a samu dai za ta za ta sha za ta kira da gudan hali ko ba ta daina asara ba to haka Allah ni zai ne ya kawo ma'auni na adalci na zamantakewa yace me yasa ya kawo mizani liyaquma an-nasu bil qisti dan mutane su zauna cikin adalci adalci na rayuwa ba ko su kawai da za ta adalci ko ko su kawai ne to shi Allah ba ba magana ko su kawai yake yi ko su kuma haka tana da amma mu auren jiddin ne ko ina ga ma'adalci in an samu adalci za a samu rayuwa za a samu rayuwa ne ko kar wani ya tashi yana da ɗauko hannunsa ya kawo gari ya siyar an yi kogi amma ba a yi masa gada ba da zai ɗauko ya hawa wata wannan gada kuma wasu can suna da gada akwai adalci babu babu babu ba ma'auni na adalci kowa bai sa ba ba ba samu equality wajen yadda a tafiyar da rayuwar al'umma kowa ne kuma zai iya fitowa da garin su tun da kafin su akwai kuɗi Allah ya bayar kowa da zai fitowa da garin su biyo hanya lafiya ce su zai zuwa da yi biyu sai koma garin ya ɗauko kayan da ya ya koma garin in ba da lafiya akwai inda zai je farka a duba lafiyarsa ko da ma su zai ji yayi amma dai akwai masu dubawa kwararru wanda za su duba shi ba tare da komai ya samu matsala ya samu mara ya rasa wanda zai duba ya samu ilimin sauro wajen hali da ya za su yi karatu wannan ma'aunin wannan ya zama ko an tsare in ana son ba a zauna lafiya a cikin al'umma dole sai an samu wani kowa ya hada da ɗan bukatar ta yau da kullum an ba shi ajali na yadda abubuwan za su tafi kowa da kowa ya samu kwanciyar hankali wannan duka da Allah ce ni za ni na kawo ne dan mutanen da suka adalci ya yaye ko ina an samu adalci ba ka tsoron wani ya far maka gidan shekar da zama dukiya saboda akwai hukuma wanda suke da security da suke kula da rayuwar kowa ba wanda ya ce taɓa maka rayuwa ba wanda ya ce taɓa maka dukiya ba wanda ya ce sai ya ce tsoron ya arzikinka ba irin wani na abubuwa sun an same su cikin al'umma wannan shi ne an samu al'umma rayayya a ba da dama wa ɗan ƙasa ya iya neman abin da zai rayu da su kwanciyar hankali zai je kasuwancinsa zai je goninsa ba a sace shi ba ba a sace masa ‘ya'ya ba da komai da komai zai iya yi neman sa lafi lafiya ya saya ya sayar ba wanda ya cuce shi ya zuwa wani gari da tsara ya zo ya sayar hankalin da a kwance ko ya kama sana'a ta in kera in saka in sassaka in jegoranci in da ya yi kuma waɗanda ya so su biya da kuɗin su ba tare da sun cuce shi ba wanda shi ne an samu mizani ma'auni na zamantakewa da so a cikin shi ne Allah ya ce ya tabbatar da bayan ya tabbatar da Qur'ani mai hukunci mai nasiha mai wa'azi ya kawo shari'o'i ya kawo kuma mizani shi kansa qur'ani mizani ne sannan kuma yadda za a auna abu ya ci daidai shi ma mizani duk an yi haka ne don mutane su zauna akwai adalci a cikin al'umma wannan nan hadida muka saukar da bakin karfe har yanzu shi ne ba'asun shadidu a cikin bakin karfe akwai yaƙi mai tsanani yana da zafi da shi ake protection da shi ake samun defense da shi ake abubuwa da yawa yanka abu da ƙarfe ake yi soke abu da ƙarfe ake yi fasa abu da ƙarfe ake yi jami'an dai ƙarfe ta wajen ɓangaren yaki harsasai da ƙarfe ake yi bene ne Allah ya kawo hadisi kuma bayan yana da wannan ta ɓangaren defense wa manajiru linnasi ga amfani masu yawa ga mutane bankocin nan karfe ne tagogin nan karfe ne kogogin nan karfe ne motocin nan karfe ne baburan nan karfe ne kekunan nan karfe ne jiragen saman nan karfe ne manajirin kayan amfani da ake samu daga wurin karfe shi ma na da yawan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan wa wa mutane wali alama Allah da Allah ya tabbatar da man yanzu waye da gaske ne zai taimaki Allah ya yi amfani da wannan tafiyar wajen kare addinin Allah da kare integrity na musulunci kare iyakokin ƙasa yawa na musulunci kare mutuncin addini ورسله وعيده ويتيم قوما ذنين الله تسد عيسى الله في الغيب وأقوي الله يتعلم أبو النتيجة إن الله أما وانا مبيبا وي أرسل مكامل أرسل حق عيسى الحق شين يتيم قوما الله ليه جرب أكان يجن لا تتعيا حيكو ولا تتعيا با أما يتعلمين فقرب القرب با فقرب القبا إن الله الله شين قوي karfa azizu buwaye wanda shi yake buwaya bayansa ya fi ƙarfin su ya yi abin da yake ko ba wanda ya isa ya ya shiga cikin ya shiga ya yi shige cikin mulkin fato cikin abin da ya gada صدق الله العزيز وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهدي والهدي هذه مسألة المستقيم وعلى آله أسلم من ذلك وبكاك وصدق عن القرآن حج هذه وقولكم أكا وصدق عن القرآن ومعنى جميعا ألا إلا أبدا مع الإنسان جميل جميل ألا يبقى إلا ‘ya'yansa mata Allah ya ba su mazaje na gari amin da tare da mamman Allah sallallahu alaihi Ba'ani kuma na gode sannan a da fatan malam ya sha ruwa lafiya ni mace ce wacce mijina ya rasu ya bar ni da ‘ya'ya marayu shi ne da ke neman addu'a kan Allah ya kare mu ya taimaka mana da ni da yayan na Allah ya kare ku Allah ya taimaka muku Allah ta rayu rayuwa ta gari Allah ya sa ta tarbiyya ta gari albarkan wannan wata albarkan wannan Allah ta yi Assalamu alaikum malam fatan an jaruwa lafiya Allah ya karbi ibadan annabi kuma malam ni dai Allah ya jarrabe ni jarrabe ni da ciwon suka to ranar na yi kuhur na je masallaci na yi sallar asuba ina dawowa sai na sai na ji makogwaro na ya rufe cikin ruwa ya dame ni sai na ruwa da yamma sai na na kudura a raina zan ciyar kamar to tana nufin dai ya sha ruwa ko yana nufin ya sha ruwa saboda ciwon suga yana sa koyar yana bukewa da wuri ciyarwar ne ka ba da kudin dari biyar a matsayin ya ciyar to idan dari biyar ya kai ya sayi abin da zai ci din da shi ke kuma ina jin zai kai mutum ɗaya ne shi kaɗai zai iya cin dari biyar ya wadata ko muna jin zai kai ba matsala Allah ya sanya da ya